بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبركم da daidai wannan lokaci barkamu da sake haduwa da ku ƴan uwa masu albarka a wannan yammaci na ranar Alhamis wanda shine yammacin uku ga watan Sha'aban shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama daga wanda ya dace da lissafin 23 ga watan Fabrairu na shekarar miladiya ta 2023 wannan zai zama insha Allah shine darasi na 11 cikin jirgin darussa daga littafin Kitabus Sunnah wallafar Harb ibn Isma'il al-Handali al-Karmani rahmatullahi alaihi wanda ya rasa shekara ta ɗari biyu da tamanin bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yan uwa da suke bibiya wannan kartuka za su iya tuna cewa wannan karatun asali mun yi farkon sa ne har zuwa kaset na goma a garin Bawari da ke yankin babban birnin tarayyar Najeriya a inda muka gabatar da daura a masallacin gidan wato mai martaba sarkin wannan gari wanda majalisin Sheikh Abubakar Jos wanda yake malami ne mazaunin nan Buhari suka shirya Allah ya saka mashi alkhairi ganin ba mu gama littafin ba kuma akwai buƙatar a ci gaba da karatun to shine muka ga dacewar insha Allah za a ci gaba da zuwa da karatun gwargwadon hali amma ba a sami wani lokaci na musamman ba sai abin da ya sawwaka za a yi rikodin din shi a dinga turawa ƴan uwa masu albarka insha Allah Allah ubangiji ya samu dace da haka wannan zai zama kaset na goma sha ɗaya kenan cikin ci gaba wannan karatu za mu tashi daidai inda Harb ibnu Ismail yake faɗa shafi na ɗari da ashirin da biyar da yake cewa lambar gaba تدريبي يتي حدثنا بشر بن معاذ وعيسى بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال أخبرني أبو سحيل نافع بن مالك قال شاورني عمر بن عبد العزيز قال يتي عمر بن عبد العزيز يعني مشاورة يتي ما ترى في القدرية الله قال تمالا me kake ganin ne ya dace ai wa kaddariyawa qala qultu ara an yustatabu yace ina ganin a neme su da su tuba fa in tabu in sun tuba shikenan wa illa in sun ki duribat a anaquhum sai a kashe su fa qala umaru amma inna tilka siratul haqq sai umar da zai ki cewa wannan abin da ka faɗa shi ya dace da gaskiya wannan hadisi ko wannan asari na cikin motsa ta Imam Malik haka nan Abdullahi dan gida Ahmad dan Hanbali ya rawaito shi a cikin Kitabus Sunnah wa haddathana Abu Sulaiman qala Yahya ibn Uthman qala haddathana Yaman ibn Adi qala sa'altu ad-Dahhak ibn Humra an al-Qadari na tambayi Abdullahi ibn Humra da akan kadariyawa qala yustatabu fa in taba wa illa qutil yace duk wanda yake inkarin kaddara za a nemi da ya tuba in ya tuba shikenan in ko yaki tuba a kashe shi qala hadathana Muhammad ibn al-Wazir qala hadathana Marwan ibn Muhammad qala hadathana Yahya Muawiyah ibn Yahya qala hadathana Arta'a ibn al-Munzir an Hakim ibn Umair qala ذكر عند عمر بن عبد العزيز أهل القدر أهل القدر an ambaci ‘yan ƙadariya a gaban Umar ɗan Abdulaziz rahmatullahi alaihi, faƙala Umaru, in kanu ya ce, in kana ya tahidu na hudinan, idan suka mai da wannan irin baka abin nan bida addininsu fahum ahalun an tusalla alsinatuhum min aqfiyatihim ya ce wallahi sun cancanta a zaro harsunansa ta bayan ƙiyarsu. wannan yana cikin kitabul qadr na al-firyabi da kuma al-ajuri a cikin ash-shari'a da da da ibnu batta a cikin al-ibanatu al-kubra malam yace wa haddathana bishr ibn mu'adh qala haddathana mu'tamir an abi makhzum an sayyar abil hakami anna umar ibn abd al-aziz qala balagani yace yambagi lil mukaththibati bil qadri an yustatabu yace wanda suke karyata kaddara abin da ya dace shi ne a nemi su tuba fa in tabu in sun tuba wa illa in ko sun ki ujjilu ujillu min diyaril muslimin sai a ko sai su da kasashen musulmai limamu abla dan gidan ahmad dan hanbali ya rawaito wannan a cikin kitabus sunna da shi da al-hafiz al-firyabi a cikin kitabul qadr wa haddathana muhammad ibn al-wazir قال حدثنا مروان بن محمد قال سئل مالك عن القدري alladhi yustatabu an tambayi imam malik game da bakaddari wanne ne za a nemi ya tuba qala allazi yaqulu inna allaha la ya'lamu mal ibadu amiluna hatta ya'mal yace shine wanda yake cewa Allah bai san abin da bayi suke aikatawa ba sai in san aikata kawai shi ma ya gani ta'ala Allahu amma yaquluhu الظالمون علوا كبيرا قال أبو عبد الله مالا أبابا عبد الله وتعمد عن حنبلي كنا يتي هؤلاء الذين آه أخرجوا الله من علمه waɗannan su ne suka fitar da Allah daga cikin iliminsa, Allah ya kyauta. Ƙala haddasana Abu Ma'anin, ƙala haddasana Yahya ibn al-Fadli, ƙala shahidtu Miknafan Nadabi sa'ala Aba Yusuf al-Qadi fa ƙala ya Aba Yusufa mal hukuma fil qadriya yace ya ya shida an tambaya Abu Yusuf al-Qadi me hukuncin qadriya qala al-hukmu annahu man jahada al-ilma istatab istatabtuhu wa illa inta wa illa qataltu yace duk wanda yayi musun kaddara ilimin Allah to zan nemi ya tuba wato idan ya tuba shikenan in bai tuba ba kuma sai a kashe shi wannan shi ma yana cikin littafin lalaka'i sharh usul itiqadi ahli sunnati wal jamaa قال حرب بن حدث حرب بن اسماعيل الكرماني قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا حسان بن ابراهيم قال حدثنا محمد ابن الفضل wannan maturuki ne da haka wannan isnadi ne mai rauni عن كرز ابن وبرة عن محمد بن كعب القرظي قال لعنت القدرية على لسان سبعين بيتا نبيا أن لأنت قدريا وأكن هرشا النبا وسبعين منهم نبينا هذا دقتكين سأقول النبنا النام وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم فإن كان يوم القيامة نادى منادي فإذا كان يوم القيامة نادى منادي liyakum khusama Allah idan aka zo ranar kiyama za a sa wani mala'ika ya shida cewa masu jayya da Allah ku miƙe fa yaqumul qadariyatu duk qadariya sai su miƙe wannan yana cikin littafin al-mu'jam al-awsat na Tabarani da kuma al-Lalakai a cikin sharh usul qadar sun wa jama'a kamar da muka ambata a ciki akwai akwai isnadin sa akwai Muhammad ibn Fadl ibn Atiya wanda maturuki amma dai akwai hadisai da dama da suka zo a wannan babi da irin wannan magana da suke shaida cewa lalle kadariya su ne masu jayayya da Allah ana alkiyama mun karanta wani a baya a lambar gaba ta 219 in za a iya tunawa wa haddathana Muhammad ibn Umar ibn Ali qala haddathana al-Hasan ibn Habib an al-Asbagh an Zaid an Abi Ghiyath qala sami'tu Anas ibn Malik yaqulu al-mukaththibuna bil qadri al-mushrikuna masu karyata kaddara yace mushrikai wannan shi ma isnadi ne wanda yake akwai abu ghiyas salim ibn ghiyas wanda ibn mai na cewa laisa bi shay wa haddathana muhammad ibn umar ibn ali qala haddathana al-hasan ibn habib na wannan makaranta wa haddathana muhammad ibn umar qala haddathana ibn nadba an umar ibn muhammad qala qala ibn abbas al-iman ibn abbas yace kaga imani bil qadri nizamu lit-tauhid shine tsarin dayanta Allah فمن وحد الله وكذب بالقدر كان تكذيبه بالقدر نقدا للتوحيد wanda yace wai shi musulmi ne amma yana kare ta kaddara to wannan kare ta kaddaran ya warware imanin su wannan yana cikin kitabu sunna na wato Abdullah dan gidan Imam Ahmad ibn Hanbal wa haddathana Abu Ma'nin qala haddathana Mu'ammal ibn Isma'il qala haddathana Umar ibn Muhammad al-Umari qala haddathana Salim ibn Abdullah قال قال ابن عمر من زعم أن مع الله بارئا أو خالقا أو رازقا أو قاضيا أو راضيا أو يملك لنفسه ضرا أو نفعا أو موتا أو حياة أو نشورا فأفه الله أخرس لسانه وأعمى بصره وجعل أمله هباء منثورا وقطع به وقطع به الأسباب وأكبه في النار على وجهه subhanallah ya ce salimu yana cewa babansa wato abdullahi dan umar yana cewa man za'ama annama allahi rabban duk wanda yake cewa akwai wani allah bayan ubangiji ta yaya cewa bari'at yana halitta au khaliqan halitta ba daga komai ba wato wata sabuwar halitta au khaliqan ko ya halicci abinda Allah ya saba halitta au raziqan ko ya ce ga wannan azurtawa banda Allah au qadiyan ko wannan hukuntawa ya zartawa banda Allah au radiyan ko wani ne yake yadda wani abu ya faru ko Allah bai yadda ba au yamliku li nafsihi darran aw nafa'an ko ya ce akwai mutumin da yake iya amfana ko cutar da kanshi ba tare da yadda Allah ba au mautan ko ya mallaka wa kanshi mutuwa au hayatan ko rayuwa au nushuran ko tashi daga mutuwa ba afahullahu akhrasa lisan wato Allah ya tashi wannan mutumin yana matsayin wato bebe mara baki kurma wa a'ma basra kuma Allah zai mai da idan shi makantacce waje ala amalahu haba'an mansura kuma Allah zai sheke ayyukan wannan bawa ba zai samu komai ba wa qatta'a bihi al-asbab kuma zai yanke mishi duk wata hanya ta samun tsira wa akabbahu fin nari ala wajhi kuma zai Allah zai kifa fuskar sa a wuta Allah ka tsare wannan ma yana cikin littafin as-sunna na al-imam da dan gidan Imam Ahmad ibn Hanbal wato wato Abdullah wa haddathana Habban ibn Ammar qala haddathana Umair Umar ibn Yunus قال حدثنا أيوب ابن النجار عن ابن عون أم محمد قال حدثت أن القدرية يمسخون في قبورهم قردة وخنازير يتي أنبان لاباري جي محمد ابن سيرين yace an bani labarin cewa wato an ce ɗan ƙadariya idan an sa su a kabari ana birkita halitta su ta koma birai da aladu wannan kamar da yake cikin littafin الفردوس بمأثور الخطاب an karɓo daga Umar daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da dake isnadin shi bai tabbata ba yumsahul mukazzabuna bil qadri fi quburihim qiratan wa khanazir wallahu a'lam wa haddathana Sa'id ibn Mansur qala haddathana Hammad ibn Zaid an Abi Makhzum an-Nahshali qala qala Umar ibn Abdul Aziz ya ayyuhan nas yace ya ku mutane ittaqullaha ji tsoron Allah fa innahu wallahi la budda li aqwamin an ya'malu a'malan katabaha Allah alaihim wa wada'aha fi anaqi yace wallahi ba yadda mutane suka iya abinda suke aikatawa ayyukan da Allah ya kaddara musu ne kuma ya rataye ayyukan a wuyansu wannan yana cikin tafsir na Sayyid ibn Mansur da al-Ibanatul Kubra ta Ibn Battah da Ad-Dulabi a cikin Al-Kuna wa haddathana Muhammad ibn Wadih قال حدثنا يوسف بن السفري wannan an tuna mun ambace shi a baya shine wato katibul auza'i din nan mai rauni anil auza'i anil zuhri qala zuhri yace al qada'u huwa al qadar zartawa shine qaddara Allah wal qadru huwa al ilm qaddara Allah ita ce ilimin sa wal ilmu ilimin Allah nafizun fil ibadi yana zartuwa akan bayi fi ma amilu min khairin aw sharrin akan duk abin da suka aikata na alkhairi ko sharri maktubun fi riqabihim ila an yufariqu dunya wanda an riga an rubuta a jikin wuyayensu har su rabu da duniya qala dasana sayyid ibn mansur qala dasana abu ma'shar an muhammad ibn ka'ab fi qawli muhammad ibn ka'ab wato abin nan kenan yana cewa fi qawlihi game da fadin Allah madaukakin sarki ma antum alaihi bi fatin illa man huwa salil jahim da Allah ya ce fa innakum wa ma ta'budun lalle ku mushrikai da abinda kuma ai allazi ta'buduna ke ko wa ibadatukum ku da abinda kuke botata ma ba za ku iya batar da kowa ba ma antum alaihi bifatin ai la tastati'u an tudillu ahadan ba za ku iya batar da kowa ba illa man huwa salil jahim sai wanda Allah ya kaddara mushi bata ya kaddara mai cewa wuta zai tafi ba kwa batar da kowa sai wanda Allah ya riga kaddara mashi bata qala ma antum bimudillina ahadan illa man katabtu alaihi annahu min ahli jahim yace ba za ba za ku batar da kowa ba sai wanda na rubuta cewa dama dan wuta ne inji Allah qala hadathana sayyid ibn mansur qala hadathana abdul hamid ibn sulaiman an abi hazim قال ذكر عند ابن عمر قوم يكذبون بالقدر wannan ma isnadin akwai inqita'i saboda Abu Hazim shine Salama ibn Dinar lam yasma min ibn Umar bai riske ibn Umar ba amma bai haƙi rawaito a cikin al-qada wal qadar da isnadin sa zuwa ga Abdullahi dan Umar cewa li kulli ummatin majusun wa majusu hadhihi al-ummati alladhina yaquluna la qadar wannan kuma isnadin shi sahihi ne ma annahu maquf ala ibn Umar radiyallahu anhu yace to an ambaci wasu mutane a gaban Abdullahi dan Umar qaumun yukadhibuna bil qadri fa qala la tujalisuhum kar ku dinga zama majalisa guda da su wala tusallimu alaihim kar ku dinga musallama wala ta'udu mardahum kar ku dinga zuwa gaida marasa lafiyan su wala tashhadu janaizahum kar ku je janaizu in su rasu wa akhbiruhum anni minhum bari'un wa annahum minni burra ku ce musu ba ni ba su su ma ba su ba ni ya ce wa hun majusu hadhihi al'umma ai su maguzawa ne a cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wa hadathana kathir ibn yahya ibn kathir qala hadathani mansur ibn zaid al-adawi qala hadathana umar ibn muhammad ibn zaid qala sa'ala rajulun salim ibn abdullah fa qala az-zina bi kadarin ce Allah ga ta malam zina da mutum yake ita ma Allah ne ya kaddara masa qala yace na'am qala qada'un qadahu Allah alaihi Allah ga ta malam kana nufin kaddara Allah ce qala na'am ala ragmi anfik yace i haka ne ko ba ka so eh ko ba ka so dan a cikin a cikin maganar ya ce ne qadarahu Allah alayya thumma yu'adhibuni Allah ya kaddara mu kuma ya azabta da ni ya ce mishi sai ce mishi a wata riwaya da ke cikin lalakai na'am yabnal lakhna eh haka ne kai dan gidan karaman mace misali shine law kana indi insanun la amartuhu an yaj'a an faka ce wala da akwai mutum nan kusa da nasa sai ya sai ya tsinke hancinka wato ya bashi haushi sosai saboda yana so ya kawo shi shubha a cikin al'amarin kaddara babun fi shahadati ala qaumin bil janna babun da ke bayani akan hukuncin cewa wani dan aljanna ne wani dan wuta ne irin maganar da mutane suka saba suna faɗa duk wanda ya mutu sun ga dama su ce dan aljanna sun ga dama su ce dan wuta haka dai su ta faɗan maganganu ba kai bagi malam harbu yace samitu ishaq ibn ibrahim ya qulu madatu sunnatu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'i min ba'di yace sunna ta gudana tun daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da halifofi a bayansa wajtama'a ulama'ul amsari ala zalika malaman garuruwa suka hada akan haka alla yashhada ahadun ala ahadin ba'da annabi sallallahu alaihi wasallama annahu fil jannati li salihihi li salahihi wa faddihi wa sabiqi cewa babu wanda zai shaida cewa ya yanke kai tsaye cewa na dan aljanna ne saboda wanan nan yana da nagarta yana da falala yana da kyawawan ayyuka da suka gabata in dai ba manzon Allah bane ya faɗi wannan sallallahu alaihi wasallam wala ahadin kuma cewa ba wanda ya isa annahu ke cewa ne min ahalin nari wato sai zama wannan ahadin ma'rufin ce ala wancan ala ahadin wala ala ahadin ke shi zai mishi jarra mun gane da cin yace an ala an yashhada ahadun ala ahadin to an an yashhada ahadun Allah yashhada ahadun ala ahadin bi annahu min ahalin nari kace wani dan wuta ne to bai halasta ba irtikabil ma'asi saboda yayi laifuka wa dhunub da zunubai wa nakilu zalika ila Allah za a bar wannan al'amari a danganta shi ga Allah shi yake sawa na wuta shi yake sawa na aljanna fa innahu alladhi yatawalla sarair kuma Allah shi yake jibintan sirrorin mutane qala wa yahuqqu alayka an ta'rifa wa tastayqina anna ma saha annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil janna fa huwa fil janna sannan kuma wajibi ne ka sakankance ka yaƙinantu ka gasgata a zuciyarka cewa wanda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyana ya ce wani dan aljanna ne to tabbas dan aljanna ne ahlu badrin sahabban nan goma Aisha Khadija ainihin wato Anas Ukasha Hassan da Husaini Fatima da sauran sahabbai da annabi ya ayyana su sallallahu alaihi wasallam to wajibi ne ka yadda wa kadhalika al-amru inda ahli al-ilmi min ghairi an yansaba an yunsaba shahada haka al'amarin yake a gurin musulmai malamai ba tare da ka kafa shaida cewa ni na shaida akan wani ba baka da wannan karfi wannan ana magana akan musulmai ne zalla duk wanda ya mutu musulmi qala dasana malik ibn sa'd ibn abi rauhin qala dasana muhammad ibn ala qala dasana umar ibn subhi an khalid ibn wancan umar ibn subhi mai rauni ne an khalid ibn maimun an nufai ibn al-harith an zaid ibn arqam قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك الله تبارك وتعالى yace annabi ya faɗa cikin abin da yake ruwaitowa cikin hadisul qudsi annahu qala Allah ya ce la tunzilu ibadil arifin al muwahhidin al muqarrib al muqarrin bil jann al muqarrin bil jannati wan nar hatta akuna ana allazi unziluhum bi ilmi fi cikar ku je ku sanya wani cikin bayina wanda suke sun sanni sun wahadani wanda suke sun tabbata akwai aljanna akwai wuta kar ku ɗauki wani a cikin su ku jefa shi wuta ko aljanna ku banni ji Allah ni na san inda zan saka su da ilimi na wala tukallifu zalika kar ku ɗauka kan ku ɗaukakkiya malam tukallafu abinda ni ban ɗaura muku ba wala tuhasibul ibada duna rabbihim kar ku shiga tsakankanin hisabin da Allah yake wa bayinsa ku riga Allah yau bayinsa hisabi wannan isnadi ne mai rauni kwarai saboda Muhammad ibnu Ya'ala ibnu Zambur da muka ji a baya wancan da ke cikin isnadin Muhammad ibn Ya'ala kafin Umar ibn Subh eh wannan Muhammad ibn Ya'ala Zambur da qala al-Bukhari dhahibul hadis sannan Umar ibn Subhi shi kuma ibn Hibban ya ce kana mimman yad'ul hadisa sannan Nufai ibn al-Harith wanda ake ce mashi Abu Dawud al-A'ma shi kuma Zara Qutni ya ce matruki ne kaga isnadi ne wanda yake wannan matacce kwarai da gaske Ibn Abi Zamani ne ya rawaito shi a cikin Kitabu Sunna a cikin nashi isnadin akwai Al-Hasan ibn Umara al-Kufi wanda shi ma matruki ne sannan nashi daga Al-Hakam ibn Utba wanda bai riski manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam haka ilaha ila yau ibn Abi Hatim da Tabari sun rawaito a cikin tafsiransu da isnadi kyakkyawa daga ibn Abbas Allah ya kara masa yadda fadan Allah game da fadan Allah cikin al-an'am qala an-naru mathwaakum khalidina fiha ma sha Allah zuwa ƙarshen aya yace inna hadhihi al-ayata la yanbaghi li ahadin an yahkuma 'ala Allah fi khalqihi wa la yunziluhum jannatan wala nar cewa wannan aya tana nuna ba wanda ya isa ya sa wani wuta ko aljanna sai Allah domin Allah ya ce annaru qala annaru mathwaakum khalidin fiha illa ma sha Allah inna rabbaka hakimun alim Allah ne mai mai hikima masani shi ya san waye dan wuta shi ya san waye aljanna mun gane mun gano nan da kyau malam to sai a sai a kula qala dasana abu ma'anin qala dasana mu'tamir allaysin an ja'farin al abadi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wailul lil muta'allina min ummati subhanallah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bone ya tabbata ga masu girin gidishi masu shiga shara ba shanu masu rantsewa da abin da zai kashe su cikin al'ummata yace alladhina yakunna fulanun fil janna wa fulanun fil nar ce ka ai wani ana can wuta ai wani shi ya tsira wani ai bai da matsala kai wani bai shiga janna ba suna za su shiga ai wani ba yadda za a yi ya tsira nabi ce to waɗannan yan girin gidishi ke wannan yana cikin littafin al-iban al-kubra ta ibnu battah da Bukhari ya rubuto shi a cikin a cikin afwan a cikin littafin tarih daga Ja'far al-Abadi amma mursalan kamar yadda yake anan mursalan malam yace babul amri fi quraishin ma baqiya minan nas ithnan babun da ke tabbatar da cewa shugabanci na qurayshawa ne ko da mutum biyu ne suka rage a duniya da shugaba da mabiyin shi kwaya daya to wajibi ne a ce halifan bakure shi ne wannan akwai iskaliya da malamai suke kawo game da wannan shin umarni ne ko ko labari ne shin umarni ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa ko labari ne yake bayarwa ko yaya domin a aikace dai an ga cewa da dama daga cikin mutane sun yi halifanci kuma ba qurayshawan bane to ya kenan me abin yake nufi za ku ga ibnu hajirin ya tattauna akan wannan a cikin fathul bari da shi da wasu malamai malamai da masu tattauna wanda karshe suka fitar da magana guda biyu cewa ko dai zama khabarun ne bi ma'anar amr umarni ne labari ne amma da ma'anar umarni sai da mutane suna saba umarnin kenan sun yi laifi sun yi laifi suna saba umarnin ko kuma ya zama ainihin wato abin nan ne wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin hakan zai faru kuma za a samu su su yi mulkin ba qurayshawan bane amma sai da in sun yi itirafi da falalar qurayshawa ko da halifancin qurayshawa sai su zama suna matsayin wato wakilai ne ga Qurayshawa maganganu dai masu tsawo waɗanda za ka same su a cikin mutawalat ba ma tsawaitawa a nan insha Allah qala hadathana Ahmad ibn Abdullah ibn Musa qala hadathana Asim ibn Muhammad an abi qala qala Abdullah ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu hadha al-amru fi Quraysh ma baqiya min an-nas ithnan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan al'amari ba zai gushe ba a hannun Qurayshawa ko da mutum biyu suka rage wa qala bi yadihi hakaza ya nuna yatsa guda biyu kamar da zaka nuna biyu wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim da Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal hadisi ne tabbatacce a cikin riwayan Ahmad ibn Hanbal daga Muawiya dan Abu Sufyan Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadal umra amr fi quraish la yunazi'uhum ahadun illa akabbahu Allahu ala wajhihi ma aqamuddin wannan al'amari na Qurayshawa ne babu wanda zai jayayya da su face sai Allah ya kifa fuskar shi ya Allah ya ya wulakanta shi kenan in dai su Qurayshawa su tsaya akan addini a wata riwaya ta Musa Ash'ari yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna hadha al-amra fi quraish ma damu idastarhamu raham matakan Qurayshawa an ne musu ji tausayi za su ji tausayin to al'amari na hannunsu yace wa idha hakamu ko wa idha hukimu adalu kuma an nemi su yi hukunci za su yi adalci wa idza qasamu aqsatu in sun yi rantsuwa za su yi adalci yace to ne suna haka za su samu mulki faman lam yaf'al zalika minhum wanda duk yake yin adalci yake yin ainihin wato tausayi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa alaihi la'anatullahi Allah ya tsine mishi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allahu minhu sarfun wala la yuqbalu minhu sarfun wala adun yace Allah ba zai a shi farilla shi ko nafilarsa ba wannan duka wasu rayu ne da suke goyon bayan waccan ta sama malam yace wa haddasana Ahmad ibn Hanbal kala haddasana Muhammad ibn Ja'far kala haddasana Shu'ba an Habibin ibn ibn Zubair قال سمعت ابن أبي الهذيل قال كان عمرو بن العاص يتخولنا أمر دان عاص يا كسانتي yana mana wa'azi kadan kadan yau yayi ya kyale mu gobe ya kyale mu fa qala rajulun min bakr ibn wa'il sai wani mutum cikin kabilar bakar dan wa'il yace la illam tantahi ko tantahi tantahi quraishun la yad'anna hadha al-amra la yad'anna hadha la yad la yad'anna hadha al-amra fi jumhurin min jamaahir al-arab siwahu ce wallahi in Qurayshawa ba su ba a hankali ba ce wallahi tallahi sai Allah ya kwace mulkin nan daga hannunsu ya ba wasu larabawan daban inda ba su ba faqala amr ibn al-as sai amr dan as yace kadabta ba haka bane kai kuskure sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ni dinnan naji ma'aiki yana cewa quraishun wulatun nasi fil khairi wash sharri fi yau ila yawmil qiyamah quraishawa sune shugabannin mutane a harka alkhairi ne ko sharri su ne shugabanni har nan da tashin alkiyama shi ne bunajarin anan yake cewa lallai wannan labari bi ma'anar al'amr ko kuma su almutaghallibin da suka kwace mulki ba qurayshawa ba idan sun yi itirafi da cewa qurayshawa su ne shugabanni su wakile ne to babu kuma mulkin siyasar ta in ba haka ba to mulkin zalunci kawai suke yi da shiga abin da ba nasu ba قال أخبرنا قال حدثنا أبو معن قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا كثير ابن عبد الله عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر قريش إنكم الولاة بعدي لهذا الأمر فلا تموت ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون yace wannan yana cikin littafin Ibn Abi Asim namu da muke karanta ba mu dokan hadisin ba amma da Imam Tabarani a cikin Al-Mu'jam Al-Kabir Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin wannan riwaya da yake isnadin ta mai rauni ne wannan kathir ibn abdullahi ibn amr al-muzani da ifi ne tare da cewa tirmidhi yana hasan hadisin sa yake cewa annabi ya ce ya ma'ashar quraish ya ku lokacin quraish innakum al-wulatu ba'di li hadha al-amr ku sani fa a bayana ku ne jagororin wannan al'amari fala tamutunna illa wa antum muslimun amma kar ku sake ku mutu ba musulmai ba qala hadathana yahya ibn abd al-hamid qala hadathana ibrahim ibn sa'id an salih ibn kaysan an ibn shahab an ubaidillah ibn abdullah ibn utbah عن ابن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش إن هذا الأمر فيكم ما لم تأسوا الله فإذا أصيتموه بعث الله عليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القديم النبي صلى الله عليه وسلم أتكلم عن الرواية ودتنا تكلم مسند الإمام أحمد ابن حنبل يكي تيوا آه يا معشر قريش يا قريشاوا inna hadha al-amra fikum wannan al'amari na shugabanci na halifancin addini fa nakun malam ta'asullah matakar baku kuma kuna sabo ba fa idza asaitumuhu kuka kama sabo ba sallahu alaikum man yalhaqu Allah zai aiko wanda za su bare ku kama yulha hadha al-qadib kuma inda ake bare wato bawo daga cikin icci wa alha qadiban fi yadihi abiyada yana rike da wani itace a nan sai ya kama ya bara bawon yace kamar yadda za a bara wannan bawon yana gwada musu aikaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babun jami'un fi ta'atil imami wa ma yajibu alaihi lirra'iyya babun da ya tattara bayani game da da'a ga shugabanni da kuma abin da ya wajaba ga talakawa su bi na da'a ga shugabanni قال حدثنا سيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا جعفر بن برقان قال أن يزيد ابن أبي نشبة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض النبي صلى الله عليه وسلم يقول جهادي زي تقبل تبتا منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر هذه آخر أمة الدجال za a ci gaba da jihadi har zuwa san da ƙarshen al'ummata za su yaƙi da dujal la yubtiluhu jawru ja'irin zalincin mai zalunci baya hana jihadi wala adlu adilin hakanan adalcin mai adalci wannan yana cikin sunan ta Imam Abu Dawud da littafin usulus sunna na Ibn Abi Zamanin amma zamu ga cikin isnadin shi akwai mutum mai suna Yazid ibn Abi Nashba wanda majhuli ne kamar yadda Mundir yake faɗa hakanan Abdul Haq al-Ishbili yana cewa cikin al-Wusta al ahkamul wusta yake cewa wannan malami da yake ce ma Yazid ibn Abi Nashba yace rajulun min bani Sulaim lam yarwi anhu illa Ja'far ibn Barqan wallahu a'lam da haka za ga ibn Hajar a cikin Fathul Bari yake cewa isnadin wannan riwaya da'ifi قال حدثنا سيد بن منصور قال حدثنا جعفر بن برقان عن هشام قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال سئل عن الغزو مع بني مروان أن تنبي إبراهيم النخعي كمر hukuncin shiga jihadi tare da ‘ya'yan Marwan, Marwan ɗan hakan kenan. Ya ce, wadda kara ma ya suna wuni aka ce suna kaza suna kaza, wani na shan giya, wani na kaza, wani na kaza, kala in an rada bihi illa, illa shaitan li sabbitahum an jihadi a duwi. Waɗannan da suke laifuka ba abin da ya faru da su illa shaitan da yake so ya nuna muku su don ya sanyaya jikinku daga jihadi to kar ku yadda shaidan ya hana ku jihadi saboda barna wani mai barna cikin shugabanni qala hadathana al-musayyib ibn wadih qala hadathana abu isaq al-fazari an al-a'mash qala amash yace kana abdurrahman ibn yazida wa abu juhaifa wa ibrahim an-nakhai wa umara ibn umair yaghzuna fi imrati al-hajjaj wadannan gaggagaggan malamai sun kasance suna yin jihadi a cikin gwamnatin hajjaj قلت وأين كانوا يخزون أتي ألقى تمالا أئنا سكي جهاد قال خراسان والديلم وغير ذلك أتي سنة بوا خراسان أي جهادي دا ديلم أي جهادي دا وسكروا فقال رجل من القوم أكانوا يكرهون على ذلك سوني أتي ألقى تمالا أن ترسى سامسني قال لا شي سم بل يخفون فيه و ويعجبهم سنة, سنة suna ana ana ma tsorata su cewa kai kuna jin ba kwa jin tsoron ma a ji labarin kuna ciki wa yujibu kuma suna jin daɗin su je su da kansu ba sa jin wani damuwa wannan yana cikin littafin tadwin fi akhbar qazwin da musannad ibn abi shayba da da ainihin wato wasu littafai qala wa hadathana abu ishaqa qala qala sa'altu hishaman عن الغزو مع هؤلاء الأئمة آه وقد آه ذكرت وقد ذكرت له ما تعين في الغزو معه yace na ambata mishi abinda aka bada labari na cewa wasu na kyamar zuwa jihadi tare da waɗannan shugabanni faqala sai yace min da ni qala kana al-hasan wa ibn sirin yaqulani laka ajruhu wa dhakhruhu wa sharafuhu wa fadilatuhu wa alaihim ma'samuhu ya ce in ka je jihadi da shugabanni ko da azalimai ne zaka samu ladan aikinka zaka samu abin da aka taskace don wannan aiki zaka samu darajar da ake samu na aikin jihadi zaka samu falar da ake samu don jihadi su kuma laifin su na akan su wa qala al-hasan wa qala yace kana al-hasan yaqulu hasan al-basri na cewa balagani annan nabiyyi alaihi salatu wassalam kana yaqulu annabi na cewa la yu'addanna Allahu hadha ad-din bi aqwamin la khalaqa lahu Allah ya ɗauka kanshi alkawarin sai ya isar da wannan addini ko da ta hanyar mutanen da ba su da rabo a cikin addini wannan yana cikin musnadul imam Ahmad ibn Hanbal ta hanyar al-Hasan daga Abu Bakra da Imam Nasa'i da Tabarani a cikin al-Awsat da da ainihin wato abin nan abin nan Bukhari da Muslim sun rawaito wata riwaya asali daga Abu Huraira cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-din bi rajuli al-fajir na fata muna gano قال حدثنا سيتي وكان الحسن يقول أربع من أمر الإسلام إلى السلطان أبو بوا غدا هدو suna daga cikin al'amarin da musulunci ya danganta ya jingina shi ga shugabanni haƙƙinsu ne ya ce alhukum shugabancin shi kanshi walfai'u wato a kai musu alƙalanci a yadda da hukuncinsu a yadda da dokarsu walfai'u kuma a miƙa musu fai'i shine ganima da aka samu ba tare da an yi faɗa ba wal jihadu kuma a ba su damar su shugabanci jihadi wal juma'atu kuma haka nan juma'a ma ta ci wannan yana cikin musannad ibn abi shayba da tarikul kabir na na, na al-imam al-bukhari yace qultu li hisham wa in barru aw fajaru nace Allah shi gafarta mala wato inji abu ishaq ke nace Allah gafarta mala koda suna zalunci koda suna abin nan koda suna da kirki qala wa in barru aw fajaru yace ko na kirki ne su ko na banza duk ɗaya ne wa da sanal musayyab قال حدثنا أبو إسحاق قال أم موسى ابن عقبة قال غزوت مع سالم بن عبد الله الروما مع إمرة الوليد بن عبد الملك yace mun yi jihadi tare da Salim dan Abdullah ɗaya daga cikin fuqaha sab'a na Madina karkashin shugabancin Al-Walid dan Abdul Malik kamar da yake cikin tafin tarihu Dimashq qala haddathana al-Musayyib qala haddathana Abu Ishaqa an Rabi' ibn Sabih an Qais ibn Sa'd qala qila ibn Umar an cewa ibn Umar ma tara fil ghazwi qala al-umara qad ahadathu fa innal umara kad ahdasu ma ra'ait alga ta malam me kake gani game da hukuncin shiga wannan jihadi kai dai ga irin abubuwan da shugabanni suke kawa na bid'o'i sai ya ce ugzuma ka je kai jajar da su walaysa alayka min ihdathihim shay'un babu ba ka da matsala game da abin da suka kirkiro wannan yana cikin littafin musannad ibn abi shayba inda yazo da riwaya cewa Abu Hamza ne ya tambayi Ibn Abbas da tare da yaki da zuwa jari tare da shugabanni alalin suna bid'a yace tuqatil ala nasibika min al-akhirah wa yuqatiluna ala nasibihim min ad-dunya su suna yaki ne dan duniya kai kuma kana da lahira da haka babu ruwanka haka Jabiru shi ma aka roto daga gare shi qala haddathana Muhammad ibn Bashar qala haddathana Abdurrahman qala haddathana Abdul Aziz ibn Muslim an Abi Sinan an Abdullah ibn Abi al-Hudayl qala tadhakarna layali al-Muqtar al-Jum'ah yace a lokacin da Muktar ibn Ubaid ibn Mas'ud ne Thaqafi Abu Ishaq wani daga cikin baban shi sahabi ne wato Mas'ud ibn Abu Ubaid ibn Mas'ud Thaqafi sahabi ne shi Muktar an haife shi shekarar da aka hijira bai da suba amma yana da labarai da yawa marasa daɗi mugun mutum ne wanda ƙarshe ma yayi da'awa annabta yayi da'awa kaza shine ɗaya daga cikin manyan makaryata da annabi ce za a yi babban makaryaci da babban mai zubin da jini daga Saqif a lokacin ya samu mulki yana mulki sai suka yi magana akan yaya hukuncin juma'a a bayansa ko a bayan wakilansa ya ce fajitama a ra'ayuhum ala an ya atuhu fa inna ma kadhibuhu ala nafsi sai suka hada kan cewa tunda dai shine shugaba yanzu duk da makaryaci ne to bari su je su sallar juma'a ƙaryar shi na kansa wannan cikin littafin musamman da shewa daga Abdullahi ibn Abil Huzayl yake cewa an yi wannan magana suka ce ituwa wa in balagal ma'ul hasa je je komun komun fitinar da yake je a zauna a ji hudu ba a ainihin wato sallaci juma'a a bayansa qala hadathana muhammad ibn bashar qala hadathana sufyan an al-auza'i an umayr ibn hani qala kuntu asma ibn umar ibn umar yaqul na kasance ina jin sahabi abdullahi dan umar yana cewa لعبد الملك بن مروان ولابن الزبير ولنجدة ذباب النار ثم تقام الصلاة ويسلي مع هؤلاء ومع هؤلاء yakan zarge su a lokacin da suke wannan rigima kowa na neman shugabanci kamar Abdullahi dan Marwan da Abdullahi dan Zubair da Najda shugaban ƴan Najdiyya dinan da muka ji a baya sai ya dace musu kudajen wuta kenan ya tashi magana akan su yana kausa magana akan su thumma tuqamu sala suna ta wannan rigima duk wanda aka kira sallah za a yi sallah shikenan fa yusalli ma haula'i sai ya sallah da waɗannan wa ma haula'i sallah da waɗancan ma duk wanda ya samu sallah tare da su zai dukkan su musulmi ne yana sallah tare da su wannan yana cikin musannab na Abdurrazzaq Sanani cewa Ibn Umar ya kasance yana yatahafatuna fin nar yana cewa zubabun nar yake cewa yatahafatuna fin nar kama tatahafatu zubba fil maraq kace suna fadawa wuta kamar yadda kudaje ke fadawa cikin romo yace kuma fa idza sami al mu'adhdhina asra'a ilayhi fa yusallimahu sai sauri yaje ya sallah tare da duk wanda zai sallah qala da sana muhammad qala da sana abdurrahman qala da sana sufyan an bassam as-sirafi an abi ja'far qala kana al-hasan wal husayn يسبان مروان ثم تقام الصلاة فيبدران الصلاة مع خلفه الحسن ده حسين جيكو كمان زال صلى الله عليه وسلم sun kasance suna adawa suna zagin Marwan dan Hakam yana gwamna a Madina saboda ba sa yin wannan gwamnati tashi kuma duk gwamnati ce da suke ganin ta zalunci suna ainihin adawa da shi kuma idan an kira sallah sai su tashi su yi sallah a bayan shi wannan yana cikin musannad na Ibn Abi Shayba da musnad na Imam Shafi'i daga ta hanyar Ja'far daga baban shi daga Al-Hasan da Husaini cewa suna sallah a bayan Marwan aka ce faqila lahu amma kana abuka yusalli idza raja'a fil baiti to baya zo ya maimaita sallah ya ce sam da wallahi ma kanu yaziduna ala salatil a'imma wannan isnadin shi kuma tabbatacce ne kuma yana cikin littafin abakat na ibnu sa'd da ta hanyar basam shi mai na tambayi abu ja'far da gwanda sallah bayan sarakuna yake cewa sallimahum fa inna nusalli ma'ahum qad kana al-hasan wal husayn yabtadirani salata khalfa marwan sai aka ce mishi to amma mutane suna cewa taqiyya kake yi kana komawa gida kai sallah Abu Ja'far sai ya ce ya ce wallahi ƙarya suke ya ce kana al-hasan wal ibnu ali yasubbu marwanan fi wajhihi ina zagi marwanan ido da ido suna suna takun saka wa alal minbar hatta yanzila eh ya ce afa taqiyatun hadi kana gano ne ya kama da taqiya wannan addinin na yan shi'a na ƙarya da suke ya zo da yawa wannan daga daga daga malamai cikin ahlulbayt musamman su Ali ibn Hussein ranar Juma'a ta na ji mutane suna magana akan sallah yace ma hadha ce kace ai mutanen ku ne ba su son su yi sallah a bayan Banu Umayya yace wallazi la ilaha ghairuhu abda man qara alquran wa astaqbilu alqibla yace wallahi zan bi duk wanda yake bin yake kanta alqur'ani kuma yake kala alqibla ni zan bi shi ne sallah bayan shi ba ruwa na Allah ya kyauta na'am yake cewa قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عمر بن ابي خليفه قال سألت عبد الكريم أبا أمية عن الصلاة خلف بني أمية ناتم بيش جمد الصلاة أبايا سراكنا بني أمية فقال يتي كان ابن عمر يجيء في الليلة المظلمة فيصلي خلف الحجاج أبلا دان عمر يكسن تينا زوا تكين دريمي دهو يصلى أبايا حجاج وانا إسنادي يا تبتا كما يدكي تكين مسلم إمام مسلم الشافعي دقا دقا أبلا دان عمر قال حدثنا إسماعيل بن عبد الحميد العجلي قال حدثنا لمازة ابن المغيرة عن عن عبد الكريم ابن زيد بن الحواري العمي عن عمه دقباب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يأتي سبع أبو بوا بقوي نبي يأتي من الهدى سنة تكين واتو شريع تفرقي مكو وفيهن الجماعة أقول لزمت تكين جماعة بند فندريوه man kharaja min shay'in minhunna kharaja min al-jama'ati duk wanda ya fita daga waɗannan wanda cikin su ya fita daga al'umma ta sun makala yace la tashhadu ala ahli millatikum bi kufri na ɗaya karkacewa na kafiri ne yana musulmi wala shirkin kuka ce mushriki ne wala nifaqin kuka ce munafiki ne irin yanzu da ake dannan kowa ya motsa sai ya ce duk wanda ya kaza munafinci ne yin kaza munafinci ne wanda baya cikin lissafin addini kwata-kwata wadaru sara'irahum ila Allah ku bar su ga Allah wasallu ala man sallal qiblata idza mata na biyu kenan yace wanda duk ya mutu yana yana musulmi kuma ya salla wasallu salawatil khams ku dinga sallah biyar wal jumu'at da juma'a khalfa kulli imamin barin aw fajir bayan duk limamin da yake aka sa shi limami ko na kirki ne ko na maza wajahidu ma kulli khalifatin ku yi jihad tare da wani khalifa lakum jihadukum wa alaihim ithmuhu jihadun ku za ku samu ladan shi shi kuma yana da zanubin aikin da yana zanubi wad'u lahum bis salah wal afiya ku dinga masarakuna addu'an Allah ya basu nagarta da lafiya wala tad'u alaihim kar ku dinga tsinuwa kuna Allah ya isa wala takhruju ala al-a'immati bis sayfi wa injaru kar ku fito na fito da shugabanni da takobi ko da suna zalunci annabi ya ce wa janibul ahwa kullaha ku guje wa dukkanin son zuciya fa inna awwalaha wa akhiraha batil farkon son zuciya da ƙarshen shi duka mummunan abu ne wannan isnadi ne mai rauni saboda Abdulrahim ibn Zaid Bukhari yana fada cikin tarihu kabira cewa tara kuhu sai da aka bin hadisi ne mai rauni amma dai matanin yana da shawahidu da yawa wanda za mu ji wasu daga cikin su a darasi na gaba insha Allah saboda za mu saurara na saboda kurin lokaci sai Allah kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله